أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم رمضان نولنا الشيكرة تدبو إلى الأريه دولة أربعين شرية أربع تكية wanda ya nuna mun kai rabin zango kenan Allah ya sa muna cikin masu rayuwar da za su kammala shi. Allah kuma ya ba mu himma da kuzarin da za mu samu gafara Allah a cikinsa. Allah kai mana rabo na alkhairi a cikinsa. Yau sha biyar ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar. Kuma muna fatar yau in Allah ya so za mu yi sauka ta uku ta tasirin Alƙur'ani a wannan masallaci. Sai dai ta farko mun faɗa muku ba nan muka fara ta ba. yan da muka kammala ta muka yi ta biyu wannan ita ce ta uku bisa ga bayanin da masu bin karatu suke faɗa ina fatan masu rikodin su ma tun daga marigayi baban baban gida yana da rai ko marigayi Iliyasu su zama sun killace duk wannan karatun gaba ɗaya amma dai na yi wasici duk karatun da ya wuce shekara biyar baya dokar a ci gaba da sa shi sai an tace shi sai an duba abin da yake cikinsa akwai fatoyi da dama da aka canza akwai abubuwa da suna buƙatar canji da gyara wannan na shekara biyar yanzu insha Allahu ya ishe mu koda wancan ma gaba ɗaya an ce ya ɓace wannan ya ishe mu ba dole sai an samu kammalallen tafsirin ba tafsiran alƙur'ani na malam abakar gumi na malamai da yawa suna nan tari Allah ya sa musu albarka za mu tashi suratul humaza أكرمك الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصده في عمد ممددة
بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة wannan sura an ba ta suna suratul humaza saboda kalmar farko ko kalma da ta zo a ayar farko a cikinta wailul likulli humazatin lumaza kai tsaye an san yar makka ce tun daga abin da take karantarwa kuma malamai sun ce ita ce sura ta talatin da biyu wajen sauka ta sauka bayan suratul qiyama kafin suratul mursalat ayoyinta kamar da muke gani guda tara ne haka tana ce ayoyin ko in ce surorin makka masu ta'amuli da yanayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kansa a makka akwai wasu group na mutane ko in ce wani club a makka waɗanda suka zama ‘yan ta'adda masu yin izgili ga manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam izgile ga addinin musulunci izgile ga musulmi musamman talakawan musulmi su wannan shi club ne na manyan mutane attajirai a cikinsu akwai walid ibn al-mughira akwai umayya ibn khalaf da dan uwansa ubay ibn khalaf akwai jamil ibn ma'mar al-jumahi akwai asi dan wa'ilu wannan dukkan manya ne a quraish akwai kuma su manyan yan kasuwa irin aswad ibn abdi yaghuth akhnas ibn shariq su wannan duka yan ‘yan mafiya ne, mutanen ta'if ne waɗanda arziki yana da yawa a gurinsu. Su a makka ma in ana neman rancen kuɗi ko kayan yaƙi ko na abu, can ake zuwa wurinsu su ne manyan attajirai. To sai suka bayar da kansu wani gungu na masu izgile da addini. To kun san mun faɗa muku can baya cewa duk lokacin da aka kai ma annabi sallallahu alaihi hari, to Allah ne yake karewa. zaka sai Allah ta'ala saukar da wannan sura a kansu yana cewa wailul li kulli humazatil lumaza bala'i da bone da narkon azaba sune wailun wasu kuma sun ce wailun wani rafi ne cikin jahannama mala bakar gumi na fassara shi bone haka waye muke fassara ko bone ina jin kalmar hillanci ce amma ta riga ta hausance wailul li kulli humazatil lumaza bone ya tabbata ga duk wani mai zagin mutane mai yin zunɗinsu da tseguminsu da cin namansu. Alhamzu galibi abu ne ake yi da aiki, muna ce masa zunɗe. Allamzu shi kuma ana yin sa da magana. Don haka su nuna musulmi su masu izgili, wanda talaka ya wuce a jawo ya rigarsa kalli, ta yi datti tana wari. saboda talaka da ya je ya kwadago ya wahala ba riga biyu gare shi bale ce kullum ya wanke ce kalli wai wannan wai shine masoyan Allah ha ha ha ha ha ta kyalgace da dariya ko kuma musulmi sun taru suna sallah a koma gefe ana kallon su ana dariya ke ku gama duki duki ku taso irin wannan izgilin shi suka yawaita ma annabi da musulmi sai Allah ya ce bone ya tabbata gare su sai Allah ya ce allazi jama'a malan wa addada duk wani mai gili kaga an ce likulli wanda ya nuna gungu ne ba mutum ɗaya ne ba don haka duk yadda malamai suka so su mai da wannan ga wani daga cikin wa'annan da muka ambata to ya shafe shi ya shafe wani ba shi ba allazi jama'a malan wa addada wannan da ya tara kuɗi wa addada ya rika kirga su ko kuma ya rarraba su yana da kuɗi tsaba yana da dawakai, yana da gonaki da lambuna, yana da filaye, wato ya tara nau'i-nau'i na dukiya addadahu, ma'ana nawa'ahu waje alahu asnafan musannafa. Kenan su wannan ‘yan izgilin, Allah na nuna ta dukkan su marwata ne, tare kuɗi kawai suke, da kuma galibi za ka isko attajiri in ya zama la'ini, to ya fi kowa ruwa. sai ka ga da mutum da makaucinsa wannan attajiri ne yanci attajiri fa jama'a ana nufin ɗan kasuwa mai manyan kuɗi ba wai irin kuɗi na wasa ba kuɗi manya wanda inda zai zakka gari zai girgiza sai ka tar da gefensa a wani ɗan lebara ɗan ƙwadago wanda yake zuwa ya nemo abinci amma mutanen unguwa sun fi amfanuwa da wannan ƙaramin sai da wancan babban wancan babban iyakarsa in ya tada dawakan shi ƙura ta bayyana in kuma mota ce sai ya sakan musu hayaƙi ya wuce. Ya sabo an na malahu akhlada, sai yana zaton tunda ya yi kuɗi zai tabbata. Don haka bai bukata ya taimaki kowa, bai tunani akwai gobe kiyama. Allah ce kalla la yun ba zanna fil hutsama. A'aha, muna shirin ba da umarni a wurga shi cikin jahannama ita ce hutsama. an ba ta suna hutsama saboda kalman da ke cikin tahatsi na wargaza abu da abu ya shiga ciki ya narke da ka wuta mai narkawa za mu ana shirin jefa shi a cikinta wa ma adraka mal hutsama me ya sanar da kai girman wannan wuta da ake cewa hutsama narullahi al wuta ce ta Allah mai balbali wadda aka hu- has- aka hu- aka hura ta kaga nan jingira ta ga Allah don a nuna ƙarfinta ne mun gaya muku jingira abu zuwa ga Allah akwai idafatu as-sifa akwai idafatu at-tashrif idan aka jingira ga abu ga Allah akwai zan sifar sani kamar an ce rahmatullahi rahmar Allah jin Allah kaga sifar sa ce amma an ce baitullahi kamar wa annal masajida lillahi naqatullahi to haka nan narullahi wutar ta Allah ce da haka ba irin sauran wutar da aka saba hasawa ce ba kuma almuqada wadda take da makamashi wadda aka hasata aka hasalata da manyan makamasai wanda Allah ya faɗa a wata ayar wa quduha annas wal hijara mutane da duwatsu su ne makamashinta ba ta da icce a cikinta babu itace babu kananzir mutane su ne makamashinta haka duwatsu sai ka ɗauka za su babbake a ci a ko sun babbake za kuma halitta su kullama nadijat juludun baddalam juludan ghaira li zuqul azab allati tattaliu ala al-af'ida wutan nan da ke leƙawa ta laso cikin zukata inna alaihim mu'sada an kukkulle ta ta ko ina a cikin su akan su zaka babu fita fi amadin mumaddada a cikin wato ginshiƙai waɗanda aka tsawaita su aka mimmiƙa su saboda haka ɗaɗɗauri suke a cikin wutar ba ma wai yawo suke duk inda suka ga dama ba wannan yana cikin manyan wa'azi da Allah ta'ala yake ma mushrikan makka musamman manyan su ta su hattara da abin da zai zo bayan mutuwa in ba su yi imani ba da kuma wannan wa'azi ne ga kowa da kowa cewa akwai mutuwa akwai hisabi akwai tashin kiyama akwai awon ayyuka akwai shiga wuta akwai shiga aljanna Allah ka azurta mu aljanna suratul fil بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
wannan karatu ya nuna Allah rama ya san tafsiri a yayin nan da kyau ya san waɗannan surorin a jone suke tare suke bismillah aka san tsakanin su amma su surori ne masu yan uwantaka da juna suratul fil wannan su- sura an ba ta sunan giwa saboda labarin giwa da ya zo a cikin ta alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil labarin giwaye da aka zo da su don a yaƙi ka'aba wani ba ƙauye ya bi sallah a karanta suratul namli kun san tana da tsawo sosai ya kagara ya matsu sai ya kai ƙara cewa ya kamata rika sassauta sallah to kashi gari yana zuwa sai ji alamtar kai fa Allah buka bi asabil fil yace wannan ba musarar da za ta kare ba in dai surar tururuwa an wahala to ta giwa kan ba ba sai inda ba sai inda za tana ba bai san abin ba haka yake ita wannan ayoyinta ba su da yawa gaba ɗaya ayoyinta guda biyar ne. Wannan Sura ‘yan makka ce kai tsaye babu saɓanin malamai game da ita, ita ce Sura ta goma sha tara wajen sauka, ta sauka bayan Suratu Alkafirun, Uliyayu Alkafirun, kafin Suratul Falak da Suratul Nas. Wasu kuma suka ce ita ce ta sauka kafin li'ilafi ƙuraish kuma wannan ya fi dacewa saboda alaƙar da ke tsakanin ƙarshen wannan sura da wannan shi ubay ibn ka'ab a musab din sa ma surori ɗaya ne dan da aka kenan a musab din ubay ibn ka'ab sura 113 ne ba 114 saboda wannan biyu hada suke akwai surorin da ƙarshen suke da alaka da wasu kaga nan faj'alahum ka'asfin ma'kulin li ilafi quraish haka tsakanin ahqaf da muhammad menene ƙarshen ahqaf وإنت فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل آه فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله سيزن قرش أحقاف هذه قرش سورة محمد الله تعالى يتي بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أشي يا كي منزوك baka ga abin da Ubangijinka ya yi da ashabul fil ba? alamtar sai aka amfani da gani alhalin abu ne da bai gan shi ba domin ya faru a shekarar da ka haife shi ashe kana ganin abu in ka san shi sani wanda babu kokonto a cikinsa ko dai ka isko alamominsa ko ka samu cikakken labarinsa ta yadda ka san da shi da su ashabul fil mutane ne da suka zo daga Yemen. Sana'a ta Yemen lokacin tana ƙarƙashin mulkin Habasha, ko kuma tana biye da ƙasar Habasha inda Najashi na wannan lokaci yake. To shi sarkin Sana'a ana ce mai Abraha, sai ya sha'awar ya gina coci, duk kiristoci ne, da Yemen da Habasha duka kiristoci ne. ya ce zai coci ƙasaitattawar da babu irinta a duniya kuma yana sha'awar ya janye hankalin mutane masu zuwa aikin hajji ka'aba su dawo nan su rika ibada a coci don haka ya yi ta ƙasaitacce ya ɗauki shekaru ya gina ta yadda yake so ya yi mata ado na zinari da duk abin da ke ba da sha'awa wani balarabe da ya ji wannan bayan ya ƙare sai rubuta wasiƙa ya kama na jashi cewa na gida maka coci wadda ba a taɓa wani sarki kafin ka wanda ya gina irinta ba kuma na yi azma zan karkatar da laraba sai sun dawo suna hajji a nan maimakon zuwa cikin duwatsun nan na makka labarin wannan wasiƙa ya yaɗu sai wani balarabe ya ji sai yo tafiyayya daga garinsu ya zo sana'a ya shiga tsakiyar coci ya tsuguna ya yi ba haya ya hitaita shi kuma ba a gane shi ya ga tsaba wulakanci to sai ya zan kenan ba ta da kwarjini to sai abraha ya ce ya ce shi ko tun da aka yi mishi haka wancan ɗakin sai ya wargaza shi shi bai san ɗakin Allah ne ba to haka yayyo shiri ya zo da giwa akwai wanda suka ce giwa ɗaya ce akwai wanda suka ce biyu ne akwai wanda suka ce uku ne akwai wanda suka ce goma ne akwai wanda suka ce ɗari ne tarihi baya da tabbas abinda a tabbas sun zo da giwa guda nawa ne Allahu a'lam amma dai ga Qur'ani ya tabbatar wanda abinda tabbata Qur'ani shi ai tarihin sa ya kare ko in ba wurin irin su da Husaini ba yace zamu ƙara binciken tarihin Annabi Ibrahim ko gaskiya ne ya faru kace to ya Allah ya faɗa cikin Qur'ani eh ko haka nan din ko haka nan sai a bincika wani kafirci abin dariya ne muna fata ƙarshen rayuwar tsaha Hussein ya yi ya yi kyau yadda muke ji ga wasu uda ba akwai littafi ma da aka yi ƙatoto ban san san rijiyar lebo yadda ya rishe ba shi ya saye shi ana wani ba'arin na karɓa na karanta na ce ni ban bukata in saya to daga baya na gane na yi kure kuma babu littafi sunan shi tsaha Hussein ɗin min littafi wato yadda yake son ya ce komi hurafa ne komi ba gaskiya ne ba sai wani yayo littafi sunansa Taha Hussein kuma kuma anansa babu Taha Hussein ba a yi shi ba ƙarya ne labari ne yadda yake wutar da duk labarai sai wutar da shi ɗin gashi da ran shi babu shi Abraha ya zo da rundunarsa ta yaƙi suka sauka a farfajiyar garin Makka, ma'ana a bayan garin Makka. Suka aika a sanar gasu shigowa saboda ƙasaita. Idan runduna ta isa, ba hari ɗaya take kai ba sanarwa take gamunan shigowa. Abdulmuttalib kakan manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam shine jagoran mutanen Makka a lokacin. sai ce ma duk iyalansa kowa ya fita a bar musu gari sannan je magana da abraha abraha na jin ga sarkin garin da za a yaƙa ya zo yana jira ya nemi alfarma sai ce ni an ce ka kama tumaki na su nake so ka maida min ina maganan zan rosa ɗakin kun da duk duniya ke zuwa tana girmama shi kana maganan tumaki ta ni tumaki ne nawa ɗaki akwai mai shi kuma zai kare abinsa a ce sako yake so ya isar ɗaki akwai mai shi kuma zai kare abinsa. To ba su shiga garin Makka ba nan Allah ya aiko musu wata annoba mai kama da kwalera. Kuma asalinta tsuntsaye ne sai su zo da ɗan wani tsingaro sai su jefa in ya hau kan mutum sai ya faɗa cikin kansa sai ya sauka ta zuciyarsa sai ya fita ta duburarsa in yana kan dabba sai shiga cikinta duk sai su faɗi su lalace. Baka nan take annoba ta game rundunar tasa, ta wargaza su, ya koma gida da ƙyar ya yi jinya ajali a sana'a ya mutu. Amma a koɗin da saboda bala'in da ya cin musu, ko dai sun mutu nan, ko kuma ba su koma ba. Usai duk da Hudair da na Aisha duk sun ce sun ga wasu tsofaffi biyu waɗanda suke jaye da giwa, sun makance suna bara a Makka. sun tsufa kuma sun makance kuma suna cikin talauci suna bara to wannan abin da Allah ya yi ma rundunar Abraham shine ya kaito mana a wannan sura suratul fil yace alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ashe baka ga yadda ubangijin ka yayi da mutanen giwa ba alam yaj'al kaydahum fi tadlil ashe Allah bai sanya makircinsu ya kauce ma hanya ba, wa arsala alaihim tseren ababil, kuma ya aika masu da tsuntsaye wato masu tafiya suna fira suna sahu-sahu, tarmihim bi hijaratin min sijil suna jifansu da duwatsu waɗanda aka ɗebo daga cikin wuta, faja'alahum ka asfin mako, ai haka Allah ya masu sai da ya mayar da su ka asin mako kamar ramno wanda dabbobi suka tattaune kun san ramno ko busasshiyar ciyawa in aka tattake ta ba shi take zama ramno ba to sai Allah ta'ala ya hada wannan magana da darajar makka da ta quraisha sai ce bismillahir rahmanir rahim li ilafi quraish Allah yayi wannan abin da ya gabata domin ayari na ƙuraishawa, ilafihim rihlata shita'i wa saif. Ayarin da suka saba tafiya da shi fi shita'i wa fi saif, lokacin sanyi sukan tafi zuwa Yemen, afon, zuwa Sham. Sannan lokacin bazara sukan tafi zuwa Ashita shi ne Yaman, Asaif shi ne Sham, to ku faɗa mini fassara su da Hausa. Sunayen fusul guda hudu da Hausa, wani ake farawa? Bazara ku? Daga bazara sai wani? Sai damana, daga damana? Sai? Sai hunturu? sai wani kuma sai shi hunturu ko sai wani tori lata shita ita ce wadda ake lokacin hunturu suna zuwa yaman sai rihlatu saif ita kuma zuwa sham duka dai tsari ne na kasuwanci a da ba su da wannan in talauci yayi yawa akwai inda mutane ke kebe kansu har su mutu wani daga cikin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara su yace ba haka ake yi yace kasar Allah tana da faɗi mu je mu zagaya mu mu je mu yi fatauci su garuruwa mana to daga nan aka samu rilatu shita'i was sayf ina jin akwai cikakken bayanin wannan a cikin littafi na alkaki da ruwan zuma inda tarihin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su goma da kowane irin bajintar da ya da tarihin da ya kafa a duniya ta larabawa kafin bayyana musulunci wasu abin da musulunci ba daga ayyukan kakannin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka ɗauke su Allah ya ce to mun yi wannan domin mu amintar da ayarin Qurayshawa ta yaya halaka giwa da rundunar giwa zai amintar da ayarin Qurayshawa saboda wannan ya bayyana martabar wannan ɗakin ya darajantar da wannan gari ga idon duniya. Da haka mutumin da ya fito da Makka duk inda ya je duniya ana girmama shi ana mutunta shi. Ko fashi aka yi ake aka ce ga ayarin Qurayshawa, ‘yan fashi zauna suke suke ku zauna mu ci abinci ko wuce. Ba a taɓa su. Daman gari ne amintacce torar da Allah halicci san mai da ƙasa. Malaman tarihi suka ce a cikin wannan akwai shimfiɗa ga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ainihin ne manzon Allah zai bayyana garin da ana ganin girman sa ana ganin falalarsa ana ganin darajarsa to in manzon Allah ya bayyana anan kaga an san cewa eh lalle wuri ne inda ya tada sannan kuma gari ne da ake zuwa ana so a ɗauki da'awar a kai ta ko'ina zaka da'awar da ta fito a makka ta fito a cibiyar duniya inda daga kowane ɓangare ana zuwa masu ibada su zo masu kasuwanci su zo kuma kowane su ya zo sai ya isko tasirin wadar da awai ya ɗauka ya kai garin su to don wannan ni'ima da Allah ya musu fali abudu rabba hadal bait su bauta ma ubangijin wannan ɗaki allazi at'amahum min ju' wanda ya ciyar da su bayan da suna cikin yunwa wato saboda addu'ar annabi Ibrahim wa amanahum min khawf kuma Allah ya amintar da su wanda da suna cikin tsoro. Sannan abubuwan guda biyu su ne manyan ni'imomin duniya, ka samu kwanciyar hankali ka samu abinci, in ana cikin tashin hankali abinci bai ciwa, ga abinci amma tashin hankali bai bari a ci. Za ka iska manoma sun yi noma sun zo daidai lokacin girbi, amma bandit sun zo sun hana su zama, sun gudu sun bar garin. To abinci bai amfani sai akwai aminci. shi ko duk wanda aka samu aminci in babu abinci kuma rayuwar ba ta daɗi haɗuwar su guda biyu shine jin daɗin duniya gaba ɗaya to sai Allah ta'ala ya haɗa ma Qurayshawa wannan gaba ɗaya malamai a tafsirin wannan sura sun yi ta bayanin darajojin kabilan Quraysh wanda ina ga saboda muna son yi sauka da sauri ba sai mun fassala bayani akai ba maka wannan ce muku za ku samu cikakken bayani cikin alkaki da ruwan zuba amma dai kalman Quraysh din sunan kakan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam goma asalin quraish wasu sun ce babban wani babban kifi ne wanda duk san da yayin yunƙuro komin girman jirgin ruwa zai kifar da shi yayi ta halaka matafiya to sai aka samu shi wannan sunan safihir ibn ghalib jarumi ne sai zan shine bayajid da larabawa sai zo da makami ya kashe wannan kifin yace jama'a ku yi agaji mu ɗauko shi aka yi gaya da aka ɗauko shi aka jefa cikin jirgi aka taho da shi to sai aka bashi sunan wannan kifi wannan kifi shine quraish wasu kuma suka ce a'a saboda ƙarfin wannan kifin ne aka ari wannan sunan aka ba ƙabila quraishawa saboda ƙarfin da suke da don ba a taɓa wata ƙabila a yankin laraba mai ƙarfin su ƙabila ce mai isa, ƙabila ce mai iko, ƙabila ce mai ƙarfi, ƙabila ce kuma mai halin ƙwarai. Zaɓaɓɓar ƙabila ce kamar yana nan salasu yake cewa. Inna Allah azza wa jalla astafa min waladi Ibrahim Ismail. Wastafa min waladi Ismail Kinana. Wastafa min Kinanata Quraishan. Wastafa min Quraishin Bani Hashim, wastafa ni min Bani Hashim. Allah sai da dibi duniya gaba ɗaya zaɓi gidan Ibrahim ya zaɓi gidan Ismail, gidan Ismail ya zaɓi Ƙurayshawa, a cikin Ƙurayshawa da yake sun kasu kashi-kashi, ya zaɓi Banu Hashim cikin Banu Hashim Allah ya zaɓi manzon Allah, Allah son, za haka zaɓaɓɓe ɗan zaɓaɓɓu ne, Da don haka son su, son manzon Allah, so- son son Banu Hashim, reshe ne na son manzon Allah, son Ƙuraysh, reshe ne na son Banu Hashim, son Banu Ismail, reshe ne na son su ma Quraysh, son larabawa gaba ɗaya da ariba da musta'ariba reshe ne da sunna muke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kaji mutum da kyamatan larabawa unsuriya a tare da shi kafin zuwan musulunci laraba suna da abokan gaba ko abokan fada musamman dai farisawa farisa makiyansu haka duk inda ba farisa yake ya tsani balarabe to wannan unsuriya ce wariya ce babu ta a musulunci duk gaba ɗayanmu bayin Allah ne wanda fi daraja a cikinmu shine mai tsoron Allah ko ba haka ba amma wannan bai hana kabila ta yi daraja da wanda a cikinta gari ya kai daraja da wanda a cikin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin za a ci garin Masar yace in kun kama garin ku mutunta su domin suna da sukukuta suna da zumunta ina surukuta su take mariya ku yangar manzo Allah da ta haifi ɗansa Ibrahim ‘yan Misra ce yanzu a kanta ɗai ya kamata a mutunta Misra jama'a ashe ana raga ma gudan gari saboda mutum guda yace kuma suna da zumunta saboda me saboda Sara daga taka ɗauko ta ba daga Misra aka ba da kyautarta har annabi annabi Ibrahim ya haifi Ismail da ita ba to saboda suna da surukuta suna da zumunta don haka manzo Allah ce a mutunta masa su kenan sun larabawa da sun ƙurayshawa addini ne amma kuma bai nuna cewa duk balarabe na ƙwarai ne ba bal akan samu wasu lokuta larabawa sun shiga duniya irin yadda sauran ƙabilu ke shiga har sun yi nisa a cikinta ba za a lalace duka ba amma za ka isko a wani zamani laraba musuluncin ma ya zama kaman al'ada kawai a cikinsu amma jauharinsa madaran musulunci ba ka ganin ta tare da su illa man rahima rabbu kamar yadda ce ba a taruwa a zama ɗaya ba a ta duk gaba ɗaya sun lalace amma dai tura sun samu sa'a su da yawa sun lalata musu tarbiyya kamar yadda mu suka lalata mana tarbiyya gwargwadon ikos suratul ma'un بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين وأن سورة ما لبسها متى سنة كلمة كرشي أشكنت الماعون suratul ma'un kuma ita ma sura ce makkiya kai tsaye ayoyinta guda bakwai ne sannan tana magana game da manyan mushrikan larabawa waɗanda dai su ne annabi sallallahu alaihi ke tattaunawa da su suna masa izgili suna hana mutane shiga addini suna azabta waɗanda suka shiga musulunci Allah ce ara'aita allazi yukazzibu bid-din shin ko kaga wannan da yake ƙaryata alƙiyama bai yadda ana tashi ba yana ganin daga duniya sai duniya ba wurin zuwa babu tashin alkiyama fa zalika allazi yad'u al-yatim wannan shine wanda yake tunkuɗe maraya shi maraya baya shan inwas in yazo korarsa yake wala yahuddu ala ta'amil miskin kun bai kwadaitar da mutane su ba da abinci ga talaka balle shi ya bayar kun san ya fi sauƙi ka ce jama'a ku yi sadaka sai da kai kai sadaka haka da ba gaba to wanda bai iya sa kowa ya yi sadaka to kaga kenan shi ma baya yin sadaka zaka Allah ce wala yahuddu ala ta'amil miskin وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون Allah ya ce bone da narkon azaba sun tabbata ga masu yin sallan nan da suke rafkanuwa daga sallarsu. Nan Allah ya taimake mu da cewa yi wailul lil musallin allazina hum fi salatihim sahun da duk mun shige ci. Duk muna rafkana cikin sallah ko ba ma yi. Amma allazina hum an salatihim sahun suna rafkanuwa daga sallah ma'ana suna barinta ba su yinta. to kaga nan an samu matsala allazina hum yura'un waɗanda kuma suke gwada ma mutane ibadarsu suna ibada amma don a gani wa yamna'un al-ma'un kuma su ne masu hana ɗan abin da bai kai ya kawo ba malamai sun ba da misalin ma'un da abubuwan da ake aro ga gida kamar inda ke da rijiya a arewa sake ko goga ko ari ari fartanya ko a ari zare da allura ko abin da za a yan makamata dan sammana gishiri don Allah dai mana in akwai yan kanwa kun gane abin da bai kai ya kawo ba ko kuma kana da mashin zaka gangara jami'a ka zo bakin dandi ba ga ɗalibai jere su sai da kaɗan kaɗan ba mu lift kaga bai rage ka da komi ai wata feturin da da masu babura shi ɗaya kawata musu cewa wayan an yi goyo mai na saurin karewa zaka sai suka daina ɗaukar mutane kuma lokacin ba a fara caɓa ba nan da su kusa ba a fara caɓa ba a caɓa ba ta daɗe ba duk wanda a matashi ba ya san sanda ba a caɓa nan go ba a fara kabu kabu ba lokacin ban ji ba tun zamanin baban gida ka fara ashe kuwa an daɗe to dai ka san zamanin baban gida ban Najeriya ban san abin da ka gudana har sai tsakiyar zamanin Abacha to kenan ubangiji ya ɗauke sarki anan yana zargin waɗanda ba su taimako ko da abin da za su taimakon da shi ba zai cuta musu ba abin da aka sani ga mumini shine mai taimakon mumini ne a kowane hali yake sannan wannan sura ta alaƙanta kafirci da rowa kafirci da rowa so in kana musulmi kana marowaci akwai wata ɗabi'a ta kafirai tare da kai idan kai suka kafiri da karimci akwai ɗabi'a ta musulunci tare da shi saboda ka rowa ba ta cikin ɗabi'un musulmi ka gana sai Allah ya alaƙanta su ce a ra'aita lazi yukazzibu bid-din mai karyata alkiyama fa zalika la zai du'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin to kuma sai Allah ya karkare da nuna cewa ibada ba ta karbuwa sai an yi ta don Allah wanda shine sharadin ta na farko ayi ta don Allah sharadi na biyu ayi ta yadda Allah ke so suratul kautsar بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر wannan sura ita ma an bata suna suratul kautsar saboda kalmar da ta zo ƙarshen ayat ta farko kuma kamar yadda muka faɗi a baya tana cikin mafi wato gajarcin surorin alƙur'ani jumla uku ce inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwa al-abtar kalma goma ce dukanta amma hadda ita Allah ya kalubale cewa in kuna iyawa ku zo da irin ta waɗanda ke ganin annabi ƙaga ƙur'ani to su ƙagu ko da inna a'tainaka al-kautsar ba su iyawa malamai sun faɗi dalilin sauka wannan sura shi ne cewa wasu mushrikai sun yi manzo Allah izgili lokacin da ɗansa Abdullahi ya rasu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haifi ‘ya'ya har bakwai, amma duk mazan ba su girma ba. Ya fara haifuwar Alƙasim, su uku ne daman maza, Alƙasim shi ne babban ɗansa da shi ake masa kinaya. shi yasa aka hana mutum in yana Muhammad ya sa maka sa Abul Qasim ko suka ce a zamanin annabi da don ka ce Abul Qasim sai manzo Allah ya waiwayo kaga an samu matsala sannan ya haifi Abdullah wanda ya samu sunan mahaifinsa kuma ana masa laƙubba biyu ana masa at-tayyib ana masa laqabi at-tahir baka dahiru Abdullahi ne ba Muhammad bane dayibu Abdullahi ne ba Muhammad bane amma wasu kan hada sace Muhammadu at-tayyib Muhammadu at-tahir babu laifi amma dai shi na manzo Allah sunansa Abdullah sunan mahaifinsa at-tayyib kuma at-tahir duk suna guda ne to sai daga baya ka haifa masa alqasim ibrahim wanda shine dan autansu to dukkan suna yara suka mutu an ce shi abdullahi ya fara fita waje yana wasa kwatsam sai ɗayan zazzaɓi ya rasu dukkan su ne suna ko rarrafe ko sun fara tafiya suke mutuwa to kuma kun san laraba da sun ɗiya maza da ganin cewa ba kowa kake bayan baka haihuwan maza can baya da muka ce alhakumu takatur yana cikin abin da suke jin wato izza da shi ina da ƴaƴa har addu'a suke yi ga addu'ar da Abdul Muttalib yayi kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kuri kafa take ciwo fa dan kakkare ne amma ya yi min lamuni tunda an da yin wannan tafsiri amin ya so yana ni bacci je amma da sauki kun ga Abdulmuttalib abin da ya ce Allah na yi alkawari in ka bani ‘ya'ya goma dukkansu maza kuma suka kai matsayin su kare ni zai yi laye da guda. Wannan kisar da dai malaman tarihi suna ta kawo ta. To da ya zai ‘ya'yansa maza na mutuwa, ‘ya'yansa mata sun girma dukkansu sun yi aure. Su laraba ba su ganin wannan da daraja. don mace ba su ɗauke ta da ko ba su ɗauke ta a bakin komai ba su kuma mata Zainab ya fara haihuwa sallallahu alaihi wasallam sannan ya haifi Ruqayya sannan ya haifi Ummu Kulsum duk ƴaƴan na Khadija ne sannan daga ƙarshe ta haifa masa Fatima bayan Fatima ne Mariya ta haifi Ibrahim amma duk mata goma sha ɗaya da Annabi ya aura babu wata ta haifi in ba na Khadija ba shi yasa yake cewa da na Aisha kishi ya kama ta yace dalla kana magana wata tsohuwar da ta ma wuce Allah ya baka wadda ta fita yace a ta dai wuce amma Allah bai wanda wadda ta fita ba tace yace ta so ne sadda mutane na guduna ta taimake ni sadda mutane na kyamata kuma Allah ya bani ƴaƴa da ita ya hana mini ƴaƴa da ku ba laifin su bane rashin haihuwa amma baiwa ce Allah ya yi mata ta haihu da manzon Allah ɗaya ɗaya har shida bayan ada kana da ƴaƴa biyu wani wuri haihuwar ta takwas wanda ba wasu ana haihuwa da yawa sai kai har takwas bacci guda wala kwanan nan naji wanda yace matarsa haihuwar ta goma sha biyar gidan shi kwanan nan cikin azumin nan yake ban labari ko gaban ka ya kai go wurin budin baki ko sati ba bai ke ban labari ce matarsa ƴaƴa goma sha biyar ta haifa masa tana nan da rai kwatar su don ni na manta wane ne na dai tuna wurin budin baki muka wannan magana kaji tana nan ma da ranta lokacin da NGO sun tura suka fara zuwa ana kiran mu mitin wai mu zo a waye mana kai a gwada mana muhimmancin family planning sai wani wani likita ɗan ƙabilar Ibo ne sai ce ai mace in ta haifu daman mahaifarta kaman balon-balon take za ta yi rauni wannan gaskiya ne ƙarshen magana sai sai ce sau da haka in mace ta wuce haihuwa ta uku to ta hudun mahaifar za ta fashe za ta mutu sai ta yaka tsare ta bushe da dare ta ce ka gani nan ni a ta sha uku ga mahaifiyarmu kuma tana nan da ranta wallahi sai tsuru tsuru a kaduna aka yi wannan alhamdulillah hotel eh to kaji wata maman mu yanzu gidan halur binji ta ma ta haifi yaya nawa oh surukakka ce ko namanta daga wani shi ma surukarsa ƴaƴanta goma sha biyar kuma tana nan tana nan so da yawa ana samu da yawa ana samu lafiya ce mace ta haifu da yawa lafiya ne to Allah ya bana na Khadija lafiya ta haifa masu yaya sauran kuma Allah bai basu ba ba mu ce ba su da lafiya ba amma dai baiwa ce Allah bai masu wannan baiwar ba to muradi shine da yake yayansa maza na mutuwa sai suka fara masa izgili suna ce huwa al-abtar duk ya haifi yaya maza mutuwa suke don haka ya zama mai yankakken baya abinda suke so in ka mutu a ce ga ka in ga ƴaƴan ka kama kana nan ko yanzu da Allah akwai mai ƴaƴa kaman manzon Allah babu shi sallallahu alaihi wasallam ba wai ƴaƴa wanda ya fama mu dai masu yi masa salati masu ambaton sa dare da rana yau mun kai miliyan dubu takwas a duniya a'a dubu biyu afwan mun kai miliyan dubu biyu ɗaya ɗaya ɗaya sau dubu dubu dubu sau dubu sannan dubu sau wata dubu sannan sau biyu dukkan musalati muke ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya mai da martani ce inna a'tainaka al-kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shanaka wal abtar kai hakuri manzo inna a'tainaka al-kautsar mun baka alkhairi mai yawa haka ibnu abbas ya fassara shi kace to al-kautsar ba tafki ne ba Allah ya ba annabi ce eh tafkin na cikin alherin wai ma'ana ba tafkin kadai bane amma dai ingantacce hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara al-kautsar cewa naharun atanihi rabbi fil janna wata korama ce ubangiji na ya bani a cikin aljanna yace aniyatuhu adadun nujumi sama kofunan shan ruwa a wurin kamar yawan taurarin sauki ma'ana ba su lisa kuwa sannan abyadu min al-laban wa ahla min al-asal farin sa yafi farin madara zakin sa yafi juice din da aka yi da zuma wato daɗi biyu yana ga alkautara sannan inda maganar take man shariba minhu lam yazma ba'dahu abada da ka kurba to ba ka ba kishi har abada ka gama da kishirwa Allah ka kai mu wannan rana na matsu ban kai ba amma akwai tafiya wallahi Allah kai mana gafara Allah ka sauke mana isa can inna atainaka alkawthar mu mun baka tafkin alkawthar kuma mun baka alkhairi mai yawa wanda bai yankewa daga ciki har da ambaton annabi da ake tare da ambaton Allah dan ce ashhadu an la ilaha illallah sai a ce ashhadu anna muhammadar rasulullah da ka fasalli li rabbik wanhar kai ta sallah ashe Allah ya baka alkhairi ana son kai godiya daga cikin godiya da zaka kai sallah wanhar ka soki raquma abin nan da yan kasuwan mu attajiran mu basu cika bashi muhimmanci ba yanka domin Allah sanda muka taso attajiri ga unguwa zai yanke shanu kaman biyu uku ya yanke raguna kaman takwas goma saboda Allah lokacin ba arziki jama duk araba unguwa kowa ya ce koshi yau wani ma baya yanka kofar gidansa mahauta ake kai a yanka a zo da but a shige cikin a rufe gate a sa mota a sa cikin fridge fridge marwata to ko kun ki ko kun so mu talaka sai mun ci nama tunda Allah ya yi lokacin da cin naman ake. Yau da ‘yan murtalaka guda biyar ba za ka ci nama ba? Babu naman murtala biyar. Jikka kace fa, sai yaro jikka da ita ake sayan sa a dori. Wato, wani sarajin zuba a cin nama la'ila, sai ɗari biyar. Allah shi a gaje mu. Sama ɗari bai ɗaya ta ɗaya sauƙi yanzu ko? Ta yi sauƙi yanzu. Ta yi sauƙi yanzu. Talaka dai na cin nama dai duk yadda aka yi. Fasalli li rabbika wanhar. Wasu malamai sun alakanta wannan da ranar layya. Cewa a yi sallar idi kuma a yanka dabbobi. Shi yasa wannan rana take daraja saboda haɗuwar wannan ibadun guda biyu a cikinta. yanka dabbobin layya da na hadaya da kuma sallar idi da ake sai Allah ya karkare sura da ce inna shani aka huwal aftar mai zaginka shine mai yankakken baya shi nan da ba a faɗarsa zaka abu jahali ne ina labarin yau ina zuriya abu jahali ina mai bugun gaba da cewa ga mu ne jikokin abu jahali akwai shi to amma ko da sayyanci ko babu sayyanci masu jinginuwa ga manzo Allah da alfahari suke jinginuwa gare shi yau ba kasashen laraba ba har inda ba kasashen laraba ba za ka gansu ko ba haka in ka tai Morocco za ka gansu da yawa in ka zo nan Afirka a Najeriya akwai su in ka je Sudan akwai su in ka shiga kasashen laraba ma Kuwait Bahrain duk akwai su to uwa uba ƙasar Saudi Arabia ko ina akwai su to sai dai inda suka bambanta su fa larabawa isnadi gare su aina sha ba ku labarin abokina Ibrahim al-Tsayyar Allah ya ji kanshi hayyano mai tamban ban sake jin labarin sa ba Ibrahim al-Tsayyar yadda kake karanta qul huwallahu ahad haka yake karanta maka sunan shi baban shi kakan shi har sai ya jingine ga Ja'far ibn Abi Talib al-Tsayyar kuma da sauri amma munan duwa da kake kawo kakansa na hudu akwai wahala sai dai a ce to ai mu jikokin algudana ne wani sharifi ne da aka yi nan Sokoto algudana to shi kuma algudana dan wane jikan wane kaga sai an wahala sai an wahala to duk wanda ake zaton zuri'a ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam a bashi girma wanda na zuri'ar Annabi shi kuma a gaya mai kai ya ci sadaka jikokin Annabi ba su cin sadaka haka in muna rabon kayan mu ga azumi Allah kai ya kusa wanda ya san sidi ne kai ya kusa ba mu ba su sadaka an hana to amma kuma an yadda gwamnati ta yi musu albashi za ka babu laifi an tantance su an hana musu cin sadaka an hana musu cin zakka su kuma yanka musu wani albashi kun ba hana yi musu kyauta ba ana karimta su da kyauta babu laifi wasu wurare har an ɗan ƙara ma sharifantaka gishiri in ce shi sharifi wuta ba ta kama shi to sai da za a wani gari unguwar sharifai wuta ta kama kuma ta ci abin da ta ci illa masha Allah to sai aka fara roki aka gane kai wannan fa albara ce wutan lahira ake nufin ba ta cin su ko ita in sun bi annabi amma in kana dan uwan annabi baka bi shi ba ai an samu matsala ga tabbai da danan ta yi ko ba haka ba to Allah ya ce inna shani'aka huwal abtar shi wanda yake zagin ka shine mai yankakken baya wanda ba a koma labarinsa da alheri kuma baya da wata zuri'ar da zai gadara da ta gaje shi qul ya ayyuhal kafirun bismillahir rahmanir rahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون أن سورة سورة سورة الكافرون ba kuma kafiri ba ba idafa ake ba hikaya ake wanda zace suratul mu'minun suratul kafirun suratul munafiqun duk suna da sura amma ka zo suratul nasi to idafa zaka yi suratul jinni idafa zaka yi suratu maryama ita ma idafa ce zaka yi wannan sura ita ma makkiya ce tana cikin surorin da ake kira suratul ikhlas ikhlas ta ɗaya ikhlas ta biyu tana nan tafi gaba kaɗan akwai wanda ya kira ta suratul din amma dai abin da aka fi sani suratul kafirun wannan sura ta sauka lokacin da mushrikai suka yi so su yi bagenin da manzon Allah ba ni gishirin ba kamar ta Muhammadu don Allah inda kana da wata bukata ka faɗa mana mu baka kabar zagin iyayen nan namu kana cewa ka mushrikai ne kuma kabar zagin gumakan nan da muke gumakan nan da muke bauta in kuɗi kake so za mu tara kowa ya kawo a baka kafi kowa kuɗi in dabbobi ne mu baka in kana da sha'awar mata mu tara duk ƴaƴan mu ka zaba ko nawa kake so in iko kake so mu naɗa ka a baka sarauta kai duk abin da kake so faɗi in ko wani aljani na ka damun ka taɓuwa ce gare ka sai mu shiga cikin bokaye a nemo maka magani Muhammadu. Manzo Allah da yana sauraron su, to kuma in duk ka ƙi waggato ka to yanzu mu dai mu ɗan yi 50-50. Ka zo yanzu mu yi shirka shekara guda baɗi mu yi tauhidi shekara guda tare da kai. Sai Allah ce bismillahir rahmanir rahim. Qul ya ayyuhal kafirun لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد lakum dinukum waliya din bara'a kenan qul ya ayyuhal kafirun ka kira su gaba ɗaya kace ya ku kafirai to kaga ba sakwace ya gaskiya da yace innun kahiri kahiri kake don Allah bai koyi qul ya ayyuhal kafirun kira su kai ku taho ku kafirai la a'budu ma ta'budun ban bauta abin da kuke bauta wala antum abiduna ma abud ku ba masu bauta ubangiji na nika bauta bane wala ana abidu ma abudtu ni bazan taba zama mai bauta abin da kuke bauta ba wala antum abiduna ma abud ku ba za ku zama masu yin bauta abin da kuke bauta ba lakum dinukum waliya din addinin kuna ku ne nawa nawa ne ku je ku yi ta kahircin ku ni zan yi musulunci kun kuna shirin gani wannan sura tsakanin da Allah ta buƙaci sharhi fiye da haka amma ba za mu samu dama ba Allah rahma malami mutum da zai kaɗa ga hannu sai za ja a nasarullahi بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً fasabbih فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح wannan sura kai tsaye madaniya ce don tana maganan fathu makka buɗin garin makka ina ake buɗa daga ina ka buɗe makka daga madina Allah ce idza jaa nasrullahi idan taimakon Allah ya zo addini ya galaba wal fathu aka bude garin makka kafirci ya tafi musulunci ya tabbata wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan kaga mutane suna ta shiga addinin Allah jama'a jama'a fasabbih bihamdi rabbik manzo kai tasbihi da jau- da gode ma ubangijinka saboda alkhairai in sun zo tasbihi yake gode ma Allah wastaghfiru ka roki gafara Allah don ajalinka ya kusa innahu kana tawwaban hakika shi Allah mai yawan tuba ne don haka ƙarshen rayuwar manzo Allah ba addu'ar da yake kamar wannan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir yakan faɗe ta a ruku'i yakan faɗe ta a sujuda yakan faɗe ta in ya zauna yakan faɗe ta in ya tashi yakan faɗe ta in yayi magana in ya ƙara karatun qur'ani ma yakan yi ta subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik اللهم اغفر لي. تبت يدا ابي لهب وتب بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب a wannan sura Allah yana kai hari ga Abu Lahabi don kariya ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam da kuma matarsa waɗanda ke ma annabi izgili tabbat yada abi lahabin wa tab hannayen abu lahabi sun wofinta sun zama mara amfani wa tabba shi ma ya halaka ma a gana an humaluhu wa ma kasab kuɗinsa da duk abin da ya tsaurori ya tara ba su amfane shi ba sai yasla naran za ta lahab yana shirin ɗanɗanar wuta wadda take da take balbali take da yula umratu hammalat al-hatab da matan nan tasa mai ɗauko wato kara da wuta tana son ta ƙone manzon Allah fi ji da hablum min masad a alkiyama za a tada ita da wata igiya ta wuta wadda take waiwayanta Allah ran makaranta mana surorin nan na uku sai mu kwana akan su gobe mu fassara su mu san dai mun yi sauka kamar da muka yi alƙawari بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد na'am ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك